أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار اللازم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقي على ذلك الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتول وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قرب الأقداء فريد داري اللايكي خاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم نياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفعل الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله السدادة بجاه رسول الله wannan za mu yi takadimin karatu ne saboda tafiyarmu na gobe insha Allah ba ma son ya zama ba a samu ranar da aka yi ba shi za mu yi takadimin sa insha Allah da mu fara daga babu sujudi sahawi a cikin ahdari dan mu karanta abubuwan da yake gaban mu insha Allah mu ga abin da Allah bai mana muna fatan nasara da fayyacewa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح القاسم ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم باب في سجود السهو قال الشيخ رحمه الله تعالى وسجود السهو في الصلاة سنة فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين يزيد بعدهما تشهدا آخر وللزيادة سجدتان بعد السلام ويتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى ومن نقص وزاد سجد قبل السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب السجود السهوي wannan babi yana da wahala amma kuma yana da sauki abu uku ne mutum ya kiyaye zai iya kiyaye babobin zai kiyaye shi kusan gaba ke daya amma wahalansa sa shi a cikin zuciya mutum ya kiyaye ya tabbatar abin da ake nufi a babun babi ne fi sujudu sahwi akan sujudu sahwi sujudin rafkanwa kenan wa sujudu sahwi fi salati sunnatun ayi sujudu sahwi wato sahau ko ƙari ko ragi ko duka a sallah ko a ƙara ko a rage ko duka idan an rage a cikin wani abin da ya kamata sallah in dai abin ba farilla ba ne sunna to a ragi ne ake samun in ragi ne to za ka sujudin a ƙabli zai kama mutum idan ƙari ne shi kuma sujudin ba'adi zai kama mutum idan kuma a sallan ka rage ka ƙara ne a cikin sallah ko ka rage ka ƙara to shi ma sujudin ƙabli zai kama mutum to idan sujudin ƙabli ya kama mutum ya rikice ƙabli ne ko badi ne to ya yi badi ta yi eh wannan ba za ka same shi a cikin nan ba watakila ban sani ba ko malamin ya yi taharirin sai a kawo a cikin sharha amma sai ka yi nisa tukunna idan ƙabli ya kama mutum kamance ya badi ya yi idan badi ya kama mutum ya mance ya yi ƙabli ya yi amma a nan ba za ka samu haka ba ba za ka samu haka ba saboda suna iya rikicewa gaba ɗaya to sai a ɗauki ɗaya a yi amfani da shi domin ziyadan abu dai guda uku ne a ciki kuma ba a yi wa mustahabi ba a yi wa farilla farilla ba a mata sujudi mustahabi ma ba a masa sujudi idan ka yi wa mustahabi sujudi sallan ta rubuce gaba ɗaya farilla kuma ba a yi domin sujudi baya iya ɗaukansa saboda haka yana da wahalan fahimta saboda yana da dokoki kuma da waɗansu abubuwa wanda suke tafiye da shi to amma ga yadda abin zai tafi wallahu alam wa sujudu sawi sujadar rabka na fi salati a cikin sallah sunnatun sunna ne falin nuqsani idan mutum ya tauye wani abu a sallah sujada tani zai sujada guda biyu qabla salami kafin ya sallama ba da tamamin tashahudaini idan ka tauye wani abu a cikin sallah ma'ana Allahu akbar ko sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ko Allahu akbar Allahu akbar sau biyu baka yi ba tasjudi daga biyu zuwa uku tasjudil kabli ya kama ka in sallan kai kadai ne in liman ne to shi kuma in ta kama shi ta kama kowa amma idan kai kadai ne to daga nan sujudi ta kama ka idan ka tsallake in kuma bai kai ba in ɗaya ne ba komai in ɗaya ne in ka bar sunna ɗaya ba mata sujudi ba mata sujudi za a kyale ka sai a bar mutum haka wallahu alam to amma idan mutum ya zamo zai yi sujudin idan kai tahiyya in ka idar da sallan da kake ciki sallan da kake ciki ka yi raka'a na hudu a ce sha'i ce misali to da kai tahiya to ba za ka yi sallama ba sai ka koma ya kai sujudi ka dawo ka zauna a zaune sai ka sake koma ka sujudi sai ka dawo sai ka sake yin tahiya sai ka yi sallama wasu ka ce a wancan tahiyar ta isa maka wasu ka ce a kowace sai ka mata tahiya wallahu alam sujudul qabli kenan yazidu ba da ma tashahudul akhar wannan za a ƙara tahiya bayan wancan tahiyar kamar wannan kenan amma a gaba za ka samu saɓanin haka ba cikin wannan littafin ba nake zato wani ziyarci idan ka ƙara wani abu a cikin sallah sallan ka raka'a hudu ne sai ka ƙara ya zama raka'a biyar ko ka ƙara ya zama raka'a shida me yasa ka yi haka zuhuli kwakwalwanka na wani guri kana sallah to tunda ka yi wannan ƙarin to in ka zo in ka yi tahiya ka yi sallama sai ka yi sujudi raka a biyu a zaune ya sujudi biyu a zaune sai ka dawo ka yi tahiya ka yi sallama sujudil ba'adi kenan shi ana yin sa ne bayan sallama tukun ake sujudi shi kuma kabli ana yin sa ne kafin ka yi sallama kana yin tahiya sai dai aka kana sujudi sai ka yi sallama an gane ko wa yusallimu taslimatan ukhra sai ka sake yin sallama daban wa man naqasa wa zada idan mutum ya tauye ya kuma ƙara misali ka tauye daga cikin sallah a cikin sallah wajen zama ka zo za ka zauna sai kamance sai ka tashi eh kaga ka tauye zama ne sai ka tashi shikenan sai ka zo kuma sai ka ƙara raka a misali ka gani ga nan ka tauye zama misali ne kawai na kawo don yana nan a gurare daban-daban ƙarawan da ragewan yanda ya zo maka dai to amma mu ce da ka tauye zama za ka yi a biyu za ka yi tahiya ka yi sallama to maimakon ka zauna ka yi tahiya sai ka miƙe a tsaye to matukan ka miƙe kafa ka gwiwan ka ya rabu da ƙasa malam ya fari kul yadi alal ardi to shikenan sai ka ci gaba to in ka tashi sai ka yi sai ka tashi to sai ka dawo sai ka yi sallama in ka yi to ba za ka yi sallama ba ka ka yi nukusani ka yi ziyara kenan to daga yin nukusani da ziyaranka sai ka yi sai ka shirya da kabli kabli ta kama ka kenan a nan gurin to ka gani nukusani da ziyada a lokacin sallah guda ɗaya kenan wallahu alam na'am نعم البيان na'am يعني أن السجدتين لجبر الخلل الواقع في الصلاة سواء من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم na'am يتشهد بعدهما يسلم وأن السهو في الصلاة إما لترك سنة مؤكدة مم.
فأكثر مم.
وإنما الزيادة سنة مؤكدة مم.
فأكثر أو سنتين مم.
خفيفتين مم.
فأكثر أو لزيادة فرض فصاعدا مم.
دون مثل الصلاة مم.
أو أن يكون السهو بالزيادة والنقصان معا مم.
فقال مم.
إن للنقصان سجدتين قبل السلام وللزيادة سجدتين بعد السلام مم.
وإذا اجتمعت الزيادة والنقصان معا غل- غلب النقصان على الزيادة مم.
والسجدة قبل السلام نعم البيان بيان يعني أنا سجدتين لجبر الحلال wato sujada biyu da ake yi saboda dora illan da aka samu halal alwaƙi wanda ya faru cikin sallah sahawan da mantuwa min sunan mustafa yana daga cikin sunonin maza Allah ya ta shahadu ba da kuma za a yi tahiya bayan su su mai sallim sai a yi sallama wa anna sahawa fi salati shi rafkanuwa a cikin sallah imma li tarki sunnatil muakkadati ko mutum ya bar sallah ya bar sunna mai ƙarfi fa aksara sunna ɗaya ko fiye da sunna ɗaya shine fa aksara wa inna ma ziyadatu ko kuma ƙari wa inna ma ziyadatu sunnatun muakkadatu ƙari ma sunna ce mai ƙarfi fa aksara sunna ɗaya ne ko ƙari ne ko ko yafi ɗaya fa aksara ko fiyewa au sunnataini ko sunnoni guda biyu afifataini marasa ƙarfi fa aksara ko mafi yawa auli ziyadatin fardin ko kuma mutum ya ƙara farilla fasa'ida fiye da ɗaya duna misali salati kar ya yi sallah dai sallan asuba ce sai ka manta ka ƙara raka ɗaya nan ne abin yake faruwa misali a nan ko kuma ko sallan raka sallan asuba ce sai ka yi raka biyu sallah ta bace saboda ka mance ka ƙara misluha ko kuma sallan al'asar ne wani irin rafkanuwa ne da kai har ka ƙara ya zama raka hudu wato zuhulin naka yayi yawa sallan ta baci gaba ki dai ba za a yi wani ba wani sujudi dan islahinta aw an ya kuna sawa bi ziyarati ko kuma sahun rafkano ya kasance bi ziyarati da ƙari ne wanda kusa ne da ragewa ma'an baki ɗaya a cikin sallah ɗaya a nan ka ƙara ka rage ka gani ka ƙara raka ɗaya misali ka rage zama misali duk a cikin sallan farilla ɗaya ko sallan asuba ko sallan magariba ko sallan isha'i masalan to abin da ake magana kenan faqala yace inna inna lin nuqsani sudatani idan tauyewa kai abin da ya kamata kai ne baka yi ba ka karanta fatiha ba karanta sura ba kaga tauyewa ne ka rage wani abu ne to sudatani qabla salami zaka yi sujadan qabli ne saboda ya kamata a ce ka karanta fatiha farilla ne sunna kuma sura sura sunna ce sai ka mance baka karanta sura ba to kaga me kai kenan nukusa ne to saboda haka zaka yi sujadal qabli kenan wali ziyarati idan kuma ka kara ne to sujada ba'da salami shi kuma zaka yi sujadan sujadal ba'di ne shi kuma kari misali kaman ka kara raka daya eh amma ba wai ka kara sura ba in sura da ka karanta daga bakar zuwa nasi yayi daidai yawa ba wai ka ce in ka karanta sura daya ka tsara sura na biyu kai kari ba kari a wannan wannan fakara ma ta isar laka min alqur'ani ne saboda ka shi a bude yake wai zata ma'ati ziyaratu idan ka hada ziyada kari wannan kusani da tawaya ma'an baki daya ko galaban nuqsana ala ziyarati to sai a ce nuqsanin zai yayi rinjaye ala ziyarati akan kari saboda haka me zaka kenan sai da qabla salami sai ka sai da qabli saboda haka ga ragi ga ƙari to za ka koma wajen nukusanin ne da shi za ka yi hukunci ba da ƙarin ba an gane ko? na'am wani sujjadan sallah ɗaya da ka rage ko ka ƙara an ka ai ka san in aka rage sujudin in aka sujjada ai farilla ne ai ba ba sunna bane kamar barin sunna sunna daya eh sunna kamar ai sunnonin kala kala kamar sura kaga sunna ce guda daya amma muakkada ce yawa amma hafifiya biyu ne zuwa uku eh biyu zuwa uku yawa amma akwai wa'inda sunnonin da guda ɗaya ce ita kuma za ta jawo maka sujudi eh amma kaunu sujudi sahwi sunnatan ففعله عليه الصلاة والسلام حيث سجد عليه الصلاة والسلام لساويه في كل من الزيادة والنقصان كما سنكف عليه فيما يلي إن شاء الله نعم أفعال الصلاة وأقوالها ثلاثة أقسام نعم الأول الأركان كالركعة أو السجدة أو الفاتحة أو السلام فالركن المنسي لا ينجبر بسجود السهو بل يجب تداركه إن تذكره بقرب أو إعادة الصلاة إن طال لحديث مسيء صلاتي لما ترك الاعتدال والطمأنينة وجاء وسلم فقال عليه الصلاة والسلام رجيت الصلي فصل فإنك لم تصلي متفق نعم أما كون سجود السهو سنة kasancewar sujudu sahwi sunna ce fa da fi'li alayhi salatu wassalam saboda manzo Allah yayi haisu sajada alaihi salatu wassalamu li sahwi manzon Allah ya yi sujudu sahwi akan sallarsa fi kullum min ziyaratin wa nuqsani kowanne ɗaya daga ciki yayi akan ziyada yayi akan nuqsani kama sana kaifa alaihi fi ma yali insha Allah za mu tsaya a gaban sa cikin abin da zai zo nan gaba in Allah ya so afalus salati aikin sallah wa qawaluha da zantukanta salatu a ƙasa min ya rabu kashe uku ne al'awali na farko akwai rukunan sallah ko kan raka a ci akwai raka akwai sajada awul sajada ko sajada awul fata ko fata awul salami ko sallama ka gani raka'a rukuni ne sujudi rukuni ne fatiha rukuni ne sallama rukuni ne ka gani wannan gabaki daya ba a musu sujada saboda wannan kana taba su ka rusa aiki ne rukuni yayin ana dukan gefen ginin na ai kasa zai to haka to baya gyaruwa da sai an gina sai an sai an yi masa bina'il a aula an gane ko ya farrukunu mansiyun duk rukunin da aka mance shi la ya jibar fi sujudi sawi ba a dora shi da sujudi sawi bal ya jibu tadarrukuhu ko bal ya jibu tadarukuhu abinda zai dai lidince ka tadaruku ka riskar da wani a gurin in talakarahu bi qurbi in a kusa ka tuna shi au i'adati salati in ba a kusa ba kenan sallan gaba ɗaya ta rushe sai dai ka saki an gane ko in dala in ya tsawaita li hadisul musi salati saboda mutumin da ya ɓata sallarsa gaban manzan Allah. Lamma tarakal itidal lokacin da ya bar itidal wa tumanina da natsuwa waja'a wa sallama ya zo yi sallama fa qala alayhi salatu wassalam sai manzo Allah ya ce masa irji fa salli fa innaka lan tusalli ko ma ka sake sallah baka yi sallah ba mutafaqun alayhi bukhari muslim sirratu na'am na'am as-sunan كالتشهد والسورة بعد الفاتحة والسر والجهر فالسنة تجبر بالسجود ويقف مقامها لحديث عبد الله بن بجيل رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين الحديث نعم رواه البخاري ومسلم na'am maratib na biyu da aka raba shi gida uku shine sunna as-sunanu sunnoni ka tashahudi kamar tahiyya kagan ka bar tahiyya sunna ce muakkada نعم mai ƙarfi ce wa suratu kagan kabar sura badal fatiha ce suna ce mai ƙarfi wa sirru da ɓoye karatu gurin da ake bayyanawa kamar sallan ne kamar azhar kamar la'asar kamar kuma ba- eh, biyu sallu eh, rako'in ko bayan magariba na ƙarshe an gane to duk daga kamance shi kuma aya ɗaya ko aya biyu zuwa aya uku amma in aya ɗaya ne ba komai yawa ka zo za ka karanta ka ce masalan za ka karanta bismillahi rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin misali alhamdulillahi rabbil alamin sai ka tuna aya ɗaya to wakila an yi maka musamaha amma a rahmanur rahim maliki yawmiddin sai ka tuna to sujudi ta kama ka sai ka- ba wai sallar ce ta ɓaci ba za ka ci gaba da gurin da kake amma za ka yi sujudi saboda wannan in in a in a ɓoyewa ne na faɗe shi a fili ne saboda a gane ayoyin shine ma'anata wasirru kenan an gane yawa wajen ɓoyewa sai ka karanta alhamdulillah rabbil alamin za ka ɓoye ne sai ka bayyana eh alhamdulillah rabbil alamin arrahmanur rahim maliki yawmiddin sai ka tuna sai ka ci gaba da iyaka ɓoye ba wai za ka dawo ka sake istinafan na karatun bane Za- bayyanawan kawai kun riga ciniki ta fada ma'ana sujudi ya kama mutum نعم an fahimta نعم to shikenan wal jaharu haka nan na menene kaifiyar karatu a ɓoye na'am menene kaifiyar karatu a ɓoye ka- kaifiya Wasu mutum zai yi ko kuma zai rinka Ah.
motsa a lisan eh, motsa lisanin aula eh domin yin gum haka yana da maratib uku akwai bayyana akwai yi ka jiyar da kanka akwai yi kuma a cikin sirrinka to wancan mai yi a cikin sirri ko da janaba ne babu babu komai a kai eh wanda kawai za ka yi mumarasansa ne kana kallon su kana tafiya kana karatu ko da janaba a cikin mutum ba komai eh saboda wannan sirrinka ne wannan sirrin shine ruhi shi baya najasa yawa na'am wal haka ne ko wal jaru wajen bayyanawa ma haka ne shi ma wajen bayyanawa kamar sallar magariba kawai sai ka zo ka kamance kawai sai kai fatiha kai raka nin su- aya daya biyu sai ka tuna to gunda ka tuna kawai zaka tashi ne ka ci gaba sai ka ci gaba da shi to amma ka san ciniki ya fada sujudi ɗaya ya kama ka yawa fa sunnatu sunna tujbaru bis sujudi ana ana mata jabar ne da sujudi wa yaqifu maqamaha ana eh, sujudi shi yake tsaya a makamin abin da ka batar li hadisi abdullahi bin bujainata saboda hadisi Abdullahi dan Budaina radiyallahu anhu kala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama min salati zuhri manzo Allah ya tashi a sallan azhar wa alaihi julusun ko wa alaihi julusun ya kamata ya zauna ne falamma atamma salatahu lokacin da ya cika sallarsa sajada sajada taini sai ya sujada guda biyu kaga ya bar me kenan ya bar zama to tunda ya bar zama an samu me kenan an samu nukusani nukusani me yake bayarwa sujadal qabli to abin da ya kamata mutum ya gane kenan eh wannan kusan ahadari fa wannan shine karatun ahadari wannan babin in mutum bai gane shi ba ko malami ne da kwance mar hula da kwance mar rawani saboda yana da rikici matuƙa da gaske eh kaman gado ne nan akan kuma na ganin duk cikin littafin fiqhun malikanci babu wanda ya magana akan sujudi kaman sa a sahau dai babu ko ka wuce shi sai ka dawo eh na'am ذلك الفضائل نعم.
والمستحبات na'am والمستحبات من السنن مم.
كتكبيرة واحدة مهم.
ورفع اليدين مهم.
عند الإحرام mhm والسنة المستحبة لا يسجد لتركها ah فمن سجد لها بطل الصلاة آه.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mhm لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن an kiyame قيام.
دار قطري والدارقطني وحاكم وبيهقي. na'am وأم- نعم in tsayar da shi na to kaga ga maratib din salasa din نعم.
ɗaya na sama ɗaya na ƙasa duk ba a musu sujudi na sama farilla ne shine rukuni نعم ba a masa sujudi sai dai a cire a mayar tukuna akwai sujudin zai iya biyowa baya amma kuma a hakan ba za a faɗa maka ba saboda eh saboda in aka in aka hargitsa ma karatun ba ba za ka iya- mutum ba zai iya ɗauka ba yawa sai dai a bari in ya zo gurin ya ce to da an ce ba a yin sujudi wa farilla ya ce eh ba a yi amma yanzu za a yi saboda kaza eh ka cire ka jefar ka dawo da shi to in aka fara maka haka in kwakwalwa ka ta rufe ba za ka iya gane karatun ba amma in ya zo muhallin gurin lokacin ka riga ka zo da tahlilat din komi kenan to akwai fada'il mustahabi shi fada'il wal mustahabatu min as-sunan suna daga cikin sunnoni ne amma katta kabiratin wahidatin kabbara ɗaya eh mustahabi ne kabbara ɗaya ne ba mata sujudi ka gani wa rafli yadaini inda al-ihram kaman Allahu akbar Allahu akbar kaman da ran ne ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala falah qad qamat as-salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sai ka ce Allahu akbar kaga ba daga hannu ba to wannan daga hannun mustahabi ne amma Allahu akbar farilla ne na farko eh takbiratul ihrami shi kadai ne wanda yake farilla duk sauran sunnoni ne fadan Allahu akbar na farko duk sauran sunnoni ne shine kawai na farko shine farilla to rafa ulede ne inda ihramin haka shi kuma mustahabi ne an gane ko to fa sunnatu almustahasanatun almustahabatun sunna wadda take wadda aka so la yasiru tarkiha ba a yin sujudi dan ambata faman sajada laha idan kai sujada saboda ka barta bata salatu ka rusu sallan kuma saboda ka dauko kayan da ka dora mata wanda ba ba muhallin sa ba kenan eh li hadis ibn umar radiyallahu anhu saboda hadis dan umar qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la sahawa illa fi qiyamin ba a samun rafkanuwa sai wajen tsayuwa anil julusi mutumin da ya kamata ya zauna ya tsaya awul julusi ah, ko anil qiyami ko wajen zama ya tsaya ko wajen tsayuwa ya zauna dar al-qutni ya rawato da hakin da bai haƙi na'am وأما جبر النقصان فال... وأما جبر النقصان ya ba ku ma ya ba ku mahallatus salasa to shikenan to abin da zai rairaye yanzu sai ka saurari abin da zai faɗa kuma yawwa yanzu zai sake rairaye karatun ne ya sake baka waɗansu haske na'am وأما جبر النقصان سجدتين قبل السلام بعد التشهدين نعم.
مع زيادة تشهد آخر Mm, فللأحاديث الآتية mhm.
حديث عبد الله بن بجينة المذكور آخر anifan huwa Mm, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس ولما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة mm, وهو جالس mm.
قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه ma'ahu مكان ما نسي من الجلوس مم.
رواه bukhari البخاري wa muslim نعم ka gani to ya dauko maka can farko a nukusanin nan shine farkon karatun ya fara daga nukusani ne to yanzu ya zuba maka karatun abubuwan da to zai fara gaya maka ga kuma hukuncin menene abin da yake bukata ya ce wa ma jabarun nukusani idan ka tauye in ka tauye wani abu daga cikin sallah sajada tani za ka yi sujada biyu ne kabla salami kafin sallama ba da tashahudaini bayan ka yi tahiya guda biyu amma a ziyaratu tashahudul akhara shi kuma zaka ƙara tahiya nasa na daban wan shi sujudin da zaka yi fal hadisi ay atiya saboda wannan hadisin wanda ya zo shine hadisi Abdullah bin Bujayn ta al-Mazkuri anifa wanda yanzu muka ambace shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazalla qama min salati zuhri ya tashi a sallan azhar wa alaihi julusun ya kamata ya zauna ne sai ya miƙe ka gani saboda ka an samu nukusa ne kenan ya kamata ya zauna sai ya miƙe falan ma a tamma salatahu da ya miƙe shi ma a nan akwai karatuttuka amma ina tsoron warware muku ga baki ɗaya ne saboda kar mutum ya rikice gaba ɗaya yawa akwai abubuwan da yana da rikici ne da yawa idan ka zo da ka miƙen misali malam ya fari yadi alal ardi ka yunƙura za ka miƙe gwiwoyinka sun tashi hannuwanka sun rabu da ƙasa shikenan an ci kuɗin eh dole dole abu ɗaya ya kama ka ko kabli ko badi in ka ga dama ka dawo in ka ga dama ka ci gaba to duk kowanne in dai amma matukan kaya ka za ka yunkura ka tashi hannunka ba su tashi gaba ke ɗaya ba ka tuna to ka koma ka zauna babu sujudin a kanka amma in suka tashi gaba ke ɗaya gwiwoyinka da hannayenka suka miƙe sama to ciniki ya faɗa. sai ka sai ka sai ka eto ai ba su rabu ba ai baka baka daga wannan ba eh shine maganar da nake yawa ta yana da yana gaba amma yana da kyau a san shi shi ma domin akwai abubuwan da gashi nan kaga ya an ce nan a fahimtar rasul kama min salati zuhri ya tashi wa alaihi julusun kuma abu ne ya kamata ya zauna ne falamma ta masalatu lokacin da ya cika sallansa sajada sajada ta ne sai sujada guda biyu fakabbara sai a zaune ce Allahu akbar fi kulli sajatin Allahu akbar kowace sujada zai ce Allahu akbar yana faɗa Allah ba shiru zai yi ba wa huwa jalisin yana zaune qabla an yusallima kafin yayi sallama saboda qabli ce ta kama shayi wa sajadahuma ya sujada wa sajadahuma nasu mutane suka yi sujada ma a huta da manzo Allah makana ma nasiya min julusin saboda gurin abin da ya mance daga zaman yawwa buhari da muslim sarauto ya fita kuna gane karatun? ciao
ثانيا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من قبلة السحر رواه البيهقي وفيه مقال وله شواهد حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به فتحها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وهو أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم نعم حديث بغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد من قال صلى الله عليه وسلم يتهيا بعد أن رفع رأسه كو bayan ya daga kansa min sajada ta yi daga sujudu sahwi ya yi tahiya dama na gaya maka akwai suka ce tahiyan farko ta wadatar to amma kaga nan manzala da ya tashi sai da ya sake mata tahiyarta daban tukunne ya sallama saboda bai haƙi wa fihi maqadun wala wuce wahidun gaskiya ne na gazancan hadisi imran bin husain radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam salla bihim manzala ya salla da su imran bin husain fasaha sai manzo Allah ya rafkanwa fasajada sajada ta yi sai sujada guda biyu sun mata shahudu sannan ya yi ta shahudu su sallama sai sallama kaga fasaha bai ce maka mai ya bari ba ya yi mantuwato ma'ana ya yi nukusa ne an gane yawa tuna ba faɗi me ya bari kamar yadda can ya bar zama ba to amma dai nan ya yi mantuwa misali wajen karanta fatiha zai karanta fatiha a bayyane sai ɓoye ka gane karanta fatiha a bayyane sai ya manci sai karanta aya ɗaya aya biyu shikenan ciniki ya fada kuna fahimta yawa eh ba komai amma alhamdulillahi rabbil alamin a zuciya ya ka tuna ka gane to ka ci gaba malaman suka ce a ba komai amma in ya kai biyu an kulla in kuma ka bari baka yi ba sallan ta baci gaba ki daya ita kabli tana rusa sallah gaba ɗaya in ta kama kuma ita ba a yin ta a waje sai a cikin gida wancan magana na fara faɗa maka riwayan sai da Aisha ne idan ni rikice maka gaba ki ɗaya in kabli ta kama ka kai baji in baji ta kama ka kai kabli to wannan ba za ka same shi a kusa ba sai cikin mudawalat eh bayan abin ya rikice kenan to amma wannan shine maratib din zaka bi shi ka je ka warware abubuwan a cikin sauki in Allah ya da na'am Abu Dauda wasahu ibn Hibban Hakim haka ne go na'am
na'am wa zabru ziyadati bi sajdatayn da ba'da salam kaga wancan an gama jabaru ziyarati wancan jabarun nukusani ne wannan kuma jabarun ziyada kaga wancan duk akan kabli ya maka ishara hadisin buraidata a hadisin mugira imran bin husaini bujainata abdullah bin bujainata to shikenan وجبر الزيادة بسجدتين بعد السلام مع التشهد بعدهما ثم السلام تسليمة أخرى نعم.
يتشهد لهما للحديثين الآتيين نعم.
حديث عبد الله حديث عبد الله بن- رضي الله عنه.
عبد الله رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا نعم.
فقيل له أزيد في الصلاة فقال فقال ما وما ذلك قال قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد السلام البخاري وحديث ذي اليدين المتفق عليه وله طرق وألفاظ عن عن ابي أبي هريره هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من من اثنتين نعم.
فقال له ذو اليدين نعم.
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله مم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
أصدق ذو اليدين نعم.
فقال الناس نعم نعم.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين نعم.
ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر متفق عليه متفق عليه نعم.
سواء كانت الزيادة للأركان ودون مثل الصلاة سهوا مم.
أو كانت سنة مؤكدة أبكر أكثر لأن في حديث ذي اليدين زيادة السلام مم.
وتكبيرة الإحرام هكذا وحركات ذهاب ذهاب ذهابه عليه الصلاة والسلام ورجوع ورجوعه وكلامه عند سؤاله الناس أما أما يقول يقول اليدين الزيدين كما في حديث عبد الله زيادة رفعة الرأس والكلام للإصحاح فالزيادة فالزيادة والنقصان والنقصان معا معا سجدتان سجدتان قبل قبل السلام السلام تقليباً تقليبا للنقصان للنقصان على على الزيادة.
الزيادة ta ji rikicin ko? Allah ya ba mu sa'a. Na'am. Ah, Wajabar ziyararci haka ne ko?
نعم.
Kowa hadisi zilere ne. Wajabar ziyararci shi kuma jabarin da ake yi na ziyada. Wato, in aka ce jabaru shine ɗora karaya, shine ma'anan jabaru. Eh, jabaru ziyararci wato in aka ɗora karaya na wajen ƙari bisa jirtaini da sira biyu ba da salami da salama ma ta shahudi ita ma ana mata tayya ba da huma bayan su summa salami sannan salama taslimatul ukhra wata salama daban ya ta shahadu lahuma yana musu tahiyya li hadisi lati yayi saboda wannan hadisi wanda za su zo hadisi abdullahi radiyallahu anhu a sauran in ka ce hadisi abdullahi to bin mas'udin ne yawancin riwayan ka jan ce abdullahi kawai to bin mas'udin ne a ka'idan masu ilimin hadisi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر من ذال صلى الله عليه وسلم يصلى الأدار فقيل له سيأك تشيو من ذال أزيد أزيد في الصلاة يا رسول الله كاي قالي نشكن صلى قال يتي وما ذلك منين هكا قال يتي صليت خمسة هاي صلى بيار فسجد sai manzo Allah ya sujada sai taini ba da salain kaga ziyara kenan ya karraka daya to sai sujada sujada al-badi wa hadisu zuliyadaini da hadisin zuliyadaini al-muttafaq alayhi wanda aka ittifaki a kansa wala turukun yana da hanyoyi daban wa alfazun yana da lafazai daban an abi huraira daga aba huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah in sarafa min istataini manzo Allah da ya salla raka biyu sai ya juya fa qala hu zuliyadaini sai zuliyadaini ya ce a kusarci salatu am nasita sai kenan ko eh a kusarci salatu am nasita ya rasulullah ya manzo Allah sallan Muhammad ita kasaru ne ko ka manta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce a sadaka zuliya daini zuliya daini yayi gaskiya faqalan nasu sai mutane suka ce na'am eh yayi gaskiya faqama rasulullahi sai manzon Allah ya tashi fa salla ya salla raka'ata ne raka'a biyu ukhra yayi daban suma sallama sannan ya sallama suma kabbara yayi kabbara fa sajada yayi sajada mislu sujudihi misalin sujudinsa na farko aw aqwala ko mafi tsawo daga sujudinsa na farko suma rafa'a ra'asahu ya daga kansa fa kabbara ya kabbara suma wabi'a ra'asahu ya sanya kansa a ƙasa fa kabbara ya kabbara fa sajada mislu sujudi yayi sajada irin misalin sujudinsa aw aqwala ko fiye da sujudinsa na farko suma rafa'a ra'asahu sannan ya daga kansa fa kabbara ya kabbara muttafaqun alayhi Buhari da Muslim sun rawaito. Nan wannan hadisin dama ya ce maka walahu duruqun wa alfazu. To akwai magana guda biyar a cikin riwayan nashi daga cikin ɗaya daga cikin lafazin sallah magana biyar ne ba ta bata sallah kuma akan riwayan dai a zuliya dai ne shine da ya da manzo Allah ya sallah ya sallah ne a raka biyu sai manzo Allah ya ce a sai zuliya ya ce a a kusurci salatuna ya rasulallah an nasita sallan na an maidaita kasaru ne ko an mance kaga tambaya daya sai manzo Allah ya ce ba daya ba yi kasaru ba kuma ba amince ba magana nawa sai zule dai ne ce labudda akwai daya sai manzo Allah ya tambaya a sadaka zuliya dai ne zule dai ne yayi gaskiya nawa qalu na'am to magana biyar ba ta ɓata sallah saboda wannan shi yasa a ka'idan amanin ilimi kaje ya ce wala huturukun wa alfazu kun gane yawa to kaga nan magana uku ne can kuma magana biyar ne to kaga mai magana uku da mai magana biyar kuma duk riwayan sun zo yawa an samu alfazu to shine abin da ake nufi sawa'un kanat ziyaratu li arkanin shin ƙarin an samu ne a cikin rukuni kamar raka ɗaya ka gane waduna misalin salati ko waduna misalin salati amma ƙarin bai kai raka sallan asuba raka biyu ne to ƙarin bai kai an yi raka biyu ne an ƙara biyu mai sunansa ziyara ba ka gane ka san haka ne sallah ta rushe kamar sallah raka hudu har ka ƙara raka hudu baka farfaɗo ka dawo cikin hayyacinka ba to ya kamata an samu abin nan da yawa yawa an gane a auka na ce sunatul mu'akkada ko suna ce mai ƙarfi ita suna mai ƙarfi guda ɗaya ce kamar sura wannan ana bayyana shi ne in ka bar shi a hakan da ka sani tun aka ce mu'akkada kamar karatun sura ko kamar bayyanawa wajen ɓoyewa haka ne ko ko kan ɓoyewa wajen bayyana ta aka sara kuma fi yawa daga aya li anna fi hadisin ziladaini a cikin hadisin ziladaini ziyaratu salami akwai ƙarin manzo Allah ya sallama gurin da bai dace ya sallama ba wata kabiratul ihrami ko kuma kabbaran harama ne an gane kabbaran harama ka san ita kabbaran harama Allahu akbar ko da ke da ana yi bayani akai takbiratul ihrami faridatun ko daga hannun shi ne mustahabatun wa harkatin zihadihi da harkan tafiyar manzo Allah alaihi salatu wassalam wa ruju'ihi wa cikin tafiyar sa da dawansa wa kalamihi da zancensa inda su'ali lokacin da inda su'alihin nasa lokacin da ya tambaye mutane amma ya kulu zulede ne akan abin da zulede ne yace kama ji hadisi Abdullahi kamar yadda ya faɗa cikin hadisi Abdullahi ziyaratu raka'ati ƙarin raka'a wal kalamu da zance li'islahin ko li'ishahin don saboda gyaran sallah fa ziyaratu ƙari wannan nukusani in aka hada ziyada da nukusani ma'an sajada ta ni lai sira biyu ne qabla salam qabla salam qabla ko da galiban da ba da rinjaye ne ga nukusani ala ziyada shi nukusani shine zai ba da rinjaye akan ziyada ma'ana na shafi karfi yawwa na'am
قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم من نسي السجود القبلي مم.
حتى سلم سجد مم.
سجد إن كان قريبا مم.
وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود مم.
وتبطل الصلاة معه إن كان عن ثلاث سنن مم.
أو أكثر من ذلك مم.
وإلا فلا تبطل مم.
ومن نسي السجود البعدي سجده ولو بعد عام amin ala shehu mai abari ya ce Allah ya masa rahama wa mana sai sujudul qabli wanda ya mance da sujudul qabli hatta sallama har ya sallama sajada sai ya sajada in kana qariban in yana kusa ne kaga wannan hukuncin kenan wani sujada zai yi kenan kaga qablin ne yayi sallama sai bayan ya mance sa- qabli ta kama shi amma sai mance bai ba to shikenan sai ya sujada to kaga in ya sujada ya zama mai kenan ba to shine hukuncin sai da Aisha ta ce idan ta rikice maka in kabli ne ya kama ka in ba'adi ne to kai to amma annan akwai gurin da idan kabli ne ya kama ka ka zo kai ba'adi idan ba'adi ne ya kama ka kai kabli sallan kuma ta rushe to saboda haka mafi karfi in ka rike ba'adi da ka fi zaman lafiya kuna kuna fahimta ba'adi ta fi son zaman lafiya domin in ita ce ta kama ka ita ce in kabli ta kama ka in kai ta ba komai amma in ba ce ta kama ka kai kabli sallan ta rushe eh ana fahimta ko in kana qariban ina kusa ne wa in dala in ya tsawaita aw haraja min almasjid ko ya fita daga masallaci batala sujudu sujudin ta baci wa tabtulu salatu ma'ahu kaga sallah ma ta baci kenan tunda ka fita ba kai kabli ba in kana an- an salasi sunanin amma in sunna uku ka bari daga kan sunna uku amma in sunna biyu ne sallah ba ta baci ba amma daga kan uku ta fa- ta ɓaci awa kasara ko wani yawa min dalika daga wannan wai la in ko baka ba falata ba ta ɓaci ba kaga in ba ta kai sunna uku ba kenan yawwa wa man nasiya sujudul ba'di wanda ya mance da sujudul ba'di sajadahu ya sadace ta walau ba da amin ko da bayan shekara ne ko da ya bi shekara ranar da ka tana ka gane sai ka koma kawai sai ka yi alwalanka ka zo ka zauna sai ka buga eh ka yi ta ba ta da matsala eh, ita mas- ma- ma- maslahanta yana wancan tafi da hatsari. Na'am.
البيان Na'am.
وقوله ومن نسي السجود القبلية فلأن السجود القبلية سنة مرتبطة Murtabilatun bin salati haka ne.
وتابعة له Aha.
والتابع يوضع الحكم المتبوع.
إذا قرب في إذا قرب إيه.
فينوب عنه السجود البعدي Ba'diyu. Aha.
لأنه لتكميل الصلاة فأشبه ركنا من أركانها إيه.
فلا يؤتى به بعد- بعد الظهر Eh, Libu fulani salati. Muratu bi dalili man yaqulu bi wujubi sujudi sahwi.
سجود السهوي Eh, وعلى قول مالك رضي الله عنه eh.
إن كان عما دون ثلاث ثلاث Sunanin fala butlan.
سنين فلا بطلان ولا شيء لحديث ابن عمر السابق Mm.
لا سهو إلا في في, قيام أو جلو- أها.
جلوس أو An قيام.
kiyamin.
أما البعدي كما في الواضحة Mm. Fa innahu yasjuduhu mata zakarahu walau ba'da an. لأنه جبر. Ka gani ko? wa qawluhu wa man nasiya sujudul qabli wanda ya mance sujudul qabli ko fa li anna sujudul qabli shi sujudul qabliya sunnatun sunna ne murtabitatun bi salati yana hade ne da sallah wa tabi'atul laha kuma yana bin sa qab da qab wa tabi'u yuda hukmul matbu'i shi kuma abin da ake yake bi ana ba shi hukuncin abin bi ne eh idza qaruba idan yayi kusa fa ko fa
فينوب
fayanuba anhu sujudul badi ka gani idza qaruba idan ya kusanta a gurin shine ma'ana in baka yi nisa ba fayanuba anhu sujudul badi نعم ka gani ya wuri wancan magana ko نعم yawwa kabli ce ta kama ka yawwa sai ka mance sai kai sallama kana yin sallama sai ka tuna kabli ce to tunda kabli ne to saba ji a gurin shikenan saboda kusancin hukuncin matbu'i ba aka yi saboda shi ma na din kana bari kana jan lokaci wannan din dama ba yadda da shi ba kawai sallar ta baci ne gaba ki daya eh eh eh wala annahu takmilu salati domin cikan sallar ne ko fash ba rukunan sai kama da rukuni min arkaniya daga cikin rukunanta fala yuta bihi ba'da doli ba a zuwa da shi bayan an tsawaita libu tulani salati saboda sallan ta baci mura'atan li dalilin saboda lura da dalilin manya kulu bi wujubi sujudi sahwi akwai wanda suke cewa sujudi sahwi wajibi ne maimakon sunna eh shine lura to kowane an bashi haƙƙin sa kenan na wala qaul malikin radiyallahu anhu da fadin malik in kana in ma misali a ce wujubin ne to in kana amma duna salati sunanin ne sinin ko in ya kasance makoma bayan sunoni guda uku ne fala butulan shekara eh bayan shekara uku eh fala butulan ido na ne ya fara kankanta saboda abin fala butulan babu baci wala shay'a babu komai li hadis ibn umar as-sadiqi saboda hadisin sayyidina umaru as-sadiq wanda ya wuce la sahawa babu rafkanwa illa fi kiyamin sai wajen tsayuwa an julusin gurin da mutum zai zauna ya tsaya ko wajen zama ya wajen tsayuwa ya zauna ko wajen zama ya tsaya wa amal ba'di shi ta kuma ba'di kama tilwa biha kamar yadda yazo abu a bayyane fa innahu yasjuduhu mutum zai yi sa mata zakarahu duk lokacin da ya tuna walau ba da amin ko da bayan shekara ne li'annahu domin shi jabrun dorin karaya ne falayas kudu duk ta ɗawuli baya faduwa saboda tsawon lokaci ka jiranil hajji ko ka jibranil ko ka jiranil hajji kaman abin nan na aikin hajji me me jirani ya rab na'am to hukunci ne dai na aikin hajji
wajen mutanen ne a jabarani hajji jabarani ya ka haka ne jabarani ne ma a badin ba ya ban da kai da kuma glass bana ganin sosai ana bude idona da yawa yawa jabarani ya kamata ka jabarani hajji kamar aikin hajjin da kai ba ta yiwu ba saboda haka in wata shekara ta zo ba kai ba wata shekarun da za ka samu kowane lokaci ne sai ka jabra misali kamar a ce mutum ya je aikin haji duk ya yi komai amma bai je tsayuwan arfa ba ai ba haji to shi kenan za a yi jabarin hajjin wani shekara to ya za a yawa da kwamun blast Allah ya za a yi kaga ai dole sai wata shekara to shekaran shine jabarin jabari ne ai to kaga shekara ne in wannan shekaran ba ta zo ba wata shekaran jabarin ne dai abinda zai ba jira ne bane jabari ne na'am na'am eh ai kuskuren bugu da iya samu a kaina na eh a wannan last ne ma zai dan taimake ni na fara gugwa da ido na ne to zai bani wahala ko بسم الله نعم
قال رحمه الله تعالى ومن نقص فريضة فلا يجزيه السجود عنها نعم ومن نقص الفضائل فس- فلا سجود عليه ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر ومن أسر في الجهر سجد قبل السلام ومن جهر في السر سجد بعد السلام نعم ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام نعم ومن سلم من ركعتين سجد بعد السلام نعم to kaga nan yawa ta wannan ya mhm to kaga yanzu misali magana ta fita nan ya fi ƙarin magana da muke faɗa wa man naqasa faridatun wanda ya tauye farilla fala yuzihu sahu rabkana ba zai ishe shi ba anha eh, fala yuzihu sahu anha yayi eh, ma'ana ba zai sujudi ba zai iya mayar da mutum ya jona rab- eh, eh, farilla ba wa man nakasa la fada'ila wanda ya tauye mustahabi fala sujuda alai ba zai mata sujada ba wala yakunu sujudul qabliyu sujudan qabli ba ta kama mutum illa li tarki sunnataini sai mutum ya bar sunoni guda biyu fa aka sarrafa ko yafi biyu din wa amma sunnatul wahidatun amma suna daya fala sujudu laha ba a mata sujada illa sirra sai dai wajen bayyanawa ka ɓoye wal jahara ko wajen ɓoyewa ka bayyana faman asarra wanda ya ɓoye fil jihari kamar sallan asuba ko sallan magariba raka biyu din nan sai da kabla salami ka gane na'am sai sai da kabli wa man jahara wanda ya boye fi sirrin a lokacin sallan sirri kamar azhar ko sai da bada salami sai sai da badi wa man takallama sahiyan wanda ya magana yana mai mantuwa sai da bada salami ya yi sujadan badi yana cikin sallah sai ya magana a'a ba wannan ba au shikenan misali ko wani abu dai haka to sai da bada salami wa man sallama min raka'ataini wanda ya sallama a raka'a biyu sai da bada salami zai sallama na zai sai da badi ka gani wannan nan gurin shine dan ƙarin kuma zai ƙara maka waɗansu a gaba na'am na'am
البيان na'am إن من نقص فردا من فرائض الصلاة سهوا فلا يجزي عنه سجود السهو na'am بل يجب الإتيان به إن قرب وإن تطاول ذلك ابتدع صلاته لحديث مسيء صلاته حيث ترك الاعتدال والطمأنينة قال له عليه الصلاة والسلام بعد فراغه وسلامه ارجع فصل فإنك لم تسلم نعم.
متفق عليه albayan inna man naqasa fardan duk mutumin da ya tauye farilla min fa- min fara'il salati ga farillan sallah sahwan da mantuwa fala yujzi an sujudu sahwi ba a yin sujudu sahwi ya zama ya ya mayar da wannan gurin bal yajibu itiyanu bihi zaka kawo abin da ka ka rasa ne kai sallah kana karatun sallah sai ka mance fatiha kaga ai ba ruku'i bane amma rukuni ne yawwa to kaga sallan kenan gaba ɗaya babu raka'ar gaba ɗaya ba ta nan eh, tulgi tilkar raka'ati wa ta ci bi duniha bi gairiha zaka cire ta in karuba ko in yayi in yana kusa wa in ta dawala idan ya tsawo zalika wannan ibtada salatu sai ya sake sallah gaba ɗaya ba shi da sallah li hadisul musi salati hayy taraka al itidala dan ya bar daidaituwa dumaninta da nutsuwa kara lahu alaihi salatu wassalam sai manzo Allah ya faɗa ba da faragihi was- wasalami bayan ya idar ya yi sallama ce irji fa salli fa innaka lan tusalli ko ma ka sake sallah sallah ba ta yi ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaito na'am كما لا سجود في ترك فضيلة فمن سجد لها بطلت صلاته وإن مم.
كان قبليا Mm, ka gani ba لكون الزيادة bila بلا mujibin la jisbin umar sadiq السابق Eh, نعم wa mm. kama la sujuda fi tarkil fadilati ba a yin sujudi idan mutum ya bar mustahabi نعم faman sajada laha duk wanda ya sujudi saboda fa- mustahabi ba da salatu sallar ta ɓaci in kana qabliyan in qabli ne amma in ba dini sallar ba ta ɓaci ba li ta'ammudu ziyarati shi ma ya kasance ta'ammudu ziyarati da gangan kai karin bila mujibin ba tare da abin da ya- ya wajabta ga hakan ba li hadis bin umar as-sadiqi
وأن السجود القبلي لا يكون إلا لترك سنتين مم.
حقيقتين fa'sar حقيقتين أو خفيفتين ah hakikatin أكثر Mm.
وأما السنة أما- الواحدة فلا سجود لها إلا إذا كانت مؤكدة نعم.
كالسر والجهر فمن أسل محل الجهر سجد قبل السلام na'am لأن السر بالنسبة إلى الجهر نقص Mm. lima marra fi hadis abdullah bin hujainata أنه عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام لترك سنة الجلوس الوسطاني eh كما رواه الشيخان نعم وانا السجود القبلي شي السجود القبلي لا يكون الا لترك سنتين حفيفتين ne eh ba haqiqatayn ba hafifatayn ne eh ta aksara kuma fi yawa wa ma sunnatun wahidatun sunna guda ɗaya fala sujudu laha ba a mata sujudi illa idan kanan muakkadatan sai in mai karfi ce ka sirri wal jahari kaman bayyana karatu ko koyewa kaman asarra mahallin jahari duk wanda ya boye karatu gurin da ake bayyana wa sirri qabla salami sai sirri qabli li'anna sirra domin sirri bi nisbatin ila jahari da in aka danganta shi zuwa ga bayyanawa na kasun tawaya ne lima marra fi hadisi abdullahi bin hujainata ana wa alayhi salatu wassalam manzo Allah sada qabla salami ya zadan qabli li tarki sunnatul julusi saboda ya bar sunnan zama alwustani na tsakiya na'am رواه الشيخان نعم بخاري ومسلم سرويته ومن جهر في محل السر سجد بعد السلام لأنه بالنسبة إلى السر زيادة وأن من تكلم في الصلاة ساهيا أو سلم من ركعتين ورجع عن قرب لإتمام الصلاة أو زاد ركعة أو ركعتين سهوا في الرباعية سجد في جميع ذلك بعد السلام لتحقق الزيادة لحديث ذي اليدين وحديث عبد الله رضي الله عنهما قا- كما في الصحيحين وأما إن تكلم متعم وإن ت- وأما إن تكلم متعمدا في غير إصلاح الصلاة أو زاد على الصلاة مثلها سهوا بطلت الصلاة في حالتين وقد مر بنا حديث التكلم في الصلاة نعم ومن جهر في محل السر wanda ya bayyana karatu gurin da ake boyewa sallan azhar kenan sai da bada salat ko al'asar ko bayan biyu karshe da annahu bin nisbati ila sirri shi kuma nasbarsa da aka danganta shi da sirri ziyaratun ƙari ne wannan man takallan fi salati wanda ya zance cikin sallah sahiyan da mantuwa au sallama min raka'ataini ko ya sallama a raka'a biyu sallah mai raka'a hudu waraja an qurdili ya dawo nan da nan litimamin salati dan tuna dan cika sallan sa au zada raka'atan ko ya ƙara raka'a daya au raka'ataini ko ya ƙara raka'a biyu sahwan da mantuwa tun rubaiyati a sallah mai rubaiya mai raka'a hudu sai da sai sujada fi jami'i zalika ba da salami duk wannan zai sayar da bari ne littafa kokin ziyarci saboda tabbatar da ƙarin hadisin zilaireni saboda hadisin zilaireni da hadisin abdullahi radiyallahu anhu kamar fi sahihaini wa ma in takallama mu'tamidan muta'ammidan idan mutum ya magana da ganganci fi gairi islahi salati ba dan gyaran sallah ba auza da ko ya ƙara da ganganci mislaha sallan ta ƙara ta ninka kanta sahawan ko haka ne auza da ala salati mislaha ko ya ƙara wa sallan misalin ta sahawan da mantuwa batsalati salatu sallan ta ɓaci yin magana da ganganci ya ɓaci sallah ka yi kuskure ka ninka sallan sallan asuba ka yi ƙara raka a biyu zautuwan ka yawa eh shine fi halatai ne wayannan halolin guda biyu wa kan marra bina hadisu takallan fi salati hadisin magana a sallah ya wuce ya zo نعم الحمد لله